miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu wato da ashirin da shida kenan muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun fara bayani a cikin suratu yunus daga aya ta saba'in da ɗaya zuwa aya ta saba'in da biyu sai lokaci mun halinsa to amma matsalar da take faruwa wannan aya wato ba za ta iya ba za a iya yin bayanin ta ba sai an hada ta da ta farko amma alaran mai yanzu kana iya karanta muna aya ta 72 kafin mu yi bayanin mas'aloli sababbi qadayil mu'asira na azubi sannan sai mu koma mu haɗo ayoyin gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya Allah ya ce fa in tawallaitum fa ma sa'altukum min ajr أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن توليتم فما سألتكم من أجر فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين
Na'am, masha Allah, kamar yadda muka sani muna bayani kan matsaloli da suka shafi azumi na zamani muka ce za a ɗarin tsakarowa kaɗan-kaɗan ana ɗan bayanin matsalolin gwargwadon abin da hali ya basuwa. Haka ne ko ba haka ba? To, a akwai wata ƙa'ida da wadda za mu yi aiki da ita ƙwarai da gaske shine ƙa'ida da take da alaƙa wato da cewa tahriru mahallun niza, je mun yi bayaninta. ta. wannan ƙa'ida za ta taimaka maka duk ƙadiyya wadda aka yi saɓani na game da abinci ko abin sha na ƙadayar mu'asira ƙadiyya ta tahriru mahallin niza za ta taimaka maka shi ne cewa duk abin da ya zai iya shiga ciki amma bai shiga cikin tumbi ba an gane ko ma'ana shiga cikin ciki daban shiga cikin mi tumbi daban sannan kuma ko ya shiga cikin tumbi ya zama tomi ya amfani jiki ko ko bai amfani jiki ba domin ma'ana in an ka ce ci an gane ko ai shi ci ana hankalta ma abin da yake amfani jiki yana amfanuwa da shi haka yan an ce mi haka yan an ce sha ina fata an fahimce ni to kafin mu shiga cikin karatu yau ba zan ma shiga cikin waɗannan matsalolin ba zan dan ba ɗalibin ilimi mabuɗai an gane ko waɗanda su ne matsalolin da suka tattaro ƙazayen gaba ɗaya gobe idan Allah ya kai mu da sai mu ɗauko su ɗaya bayan ɗaya matsala ta farko malamai sun ce al-muftiratul mu'asira ababen da ke buɗe ke karya azumi waɗanda suke matsaloli ne a wannan zamanin za a tattauna a kansu na farko akwai ad-dakhilatu ilal badani abin da ya shiga cikin jikin mutum an gane ko ta fuskar allura misali ko abin da ya kama da haka muna gane ko to sannan kuma ma ya dukulu ilal jismi abral amfi shin akwai abin da zai bi ta hancin dan adam ya karya masa azumi ko babu bayani zai zo addakhilu ilal jismi abral uzuni abin da zai shiga ta kunnai zai iya karya azumi ko ba zai iya karya azumi ba bayani zai zo ma ya dukulu ilal jismi abral aini a'a abral uzuni mun yi bayanin kunne sai abral aini shin akwai abin da zai zo ta ido zai shiga ya karya azumi yana yiwa ko ba zai yiwa ba ma yadkhulu ila aljismi abral jildi abin da zai zo ya shiga ta fata abin da ta fuskar fata kamar allura ko abin da ya kama da haka an gane ko shin zai iya karya azumi ko ba zai iya karya azumi ba ma yadkhulu ila aljismi abral muhbil muhbil da mimun da hababba da ba'un da lamun alaramma abin da zai shiga ta al'aura shine muhbil ma'ana mace akwai wani wuri wanda can ne ake wato idan almani ya shiga cikin mahaifa ake sarrafa shi to wannan wurin inda za a iya cewa wurin da ake sarrafa maniyi to ake kira muhbil amma kana iya cewa ta mahaifa shin zai iya karya azumi ko ba zai iya karya azumi ba ko ka ce ta al'aura ma ka huta ma yadkhulu ila ila aljismi abra fathati sharj abinda zai shiga cikin jiki ta fuskar fathati sharj fatha shine budewa ko sharj ai sharj faransai na ko ba karan bane to nan larabci na haka ko faransanci sharj nan yana daga cikin kalimatul mu'arraba idan an kai mutum fashi ana cewa shiri an gane ko za ku ga wuraren da ake yin fashi ga jikin dan adam ana kiran shi shiriji ko to shine larabawa da yake ilimin likitanci yanzu turawa suna gabanmu sai ana kiran shiriji sai laraba sun ka ce sharj fatahatu sharj ma'ana a fasa cikin mutum an gane ko ta fuskar ilimin likitanci don a sanya masa wani magani kai tsaye to yanzu me hukuncinsa an gane ko yanzu a duniyar da muke ciki yanzu yana yiwa akwai wata allura da za a yi cikin ciki ne za a yi maka ita sai a soka wannan allurar wannan allurar idan ta shiga ba wani abu za ta yi ba sai yana yiwa wani gas ne za a sa an gane ko idan aka sa wannan gas kin kawai sai a jaye ta shin akwai azumin mutum ko babu za mu zo bayani akan wannan ma yadkhul ila aljismi abra majra albawli wanda zai zo ta fitsari shin idan aka yi mutum allura ta al'aurarsa ba shan allura yi ba shan akwai azuminsa ko babu ma ya khruju min albadani abin da yake fita daga cikin jiki shi kuma za mu zo su ko yanzu can ma ya dukhulu dusi da mun kai zance sai mi sai mai sai ma ya khruju abu na goma wanda za mu tattauna akan shi shine almasail allati yakthuru as-su'al anha kaji abubuwan da za a tattauna akan su bakin nan zan tsaya dama dan in jiro ma suna kaji sunayen su gobe idan Allah ya kai mu da dai sai mu fara doko su ɗaya bayan ɗaya in mun ka ɗauki guda mun ka ƙare sannan kuma a shiga na biyu in akwai rayuwa tana yiwa dan nan zuwa ƙarshen ramadan in allah ya so mu samu mu tattaro waɗannan matsalolin gaba ɗaya allah ya taimake mu malam ka sake komawa aya watulu alaihim na ba'anu eh saboda bayanin haɗe yake ai
واتل عليهم نبأ إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ثم قضوا إلي ولا تنظروا ينظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين
to madalla za mu koma wato wannan ayar abin da yasa saboda bayanin wagga ayar ba zai haɗu ba sai an haɗa ta da wannan shi ne dalilin da ya sa muka ce alaran usman ya ɗan koma baya kenan watlu alaihim allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka karanta musu labarin na ba'a nuhin labarin annabi nuh jiya bayani ya gabata akan wannan ko ba haka nan bane mun ce shine malaman tafsiri suka ce bayan allah ya yi bayanin hujjoji na tabbatar da tauhidi kamar da ibn ashur ya faɗa munasaba kenan an ɓata shirka an ɓata dalilan mushrikai sai an kai intiqali min uslubi almuhajja ila uslubi alqasasi mun gane wannan watlu alaihim Allah ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka karanta musu naba anuhin labarin annabi nuh alaramma akwai wata ka'ida malaman nahau suke cewa suna in ya zamanto alam ne ma'arifa ne kuma alam ne sai zamanto mi mamnu'un min sarfi ko ba haka nan bane sai ka ji an ce mamnu'un min sarfi lil alamiyati wal ajamiyya to sunan nuhu alam ne sannan kuma sunan nuhu ba larabci bane tunda wannan lokacin babu lugal arabiyya to kuma an ce na ba a nuhin an yi mishi kasra kuma an yi mai tanwini shin malaman nahau ƙarya suka yi ha ya kamata mu samu amsa sai sun ka ce istithna'i banda suna ajami wanda ya kasance yana da harafi uku tsakiyar shi akwai harfin sakin sun ka ce banda shi to kaga shi malaman nahu suna da hankali sun yi dubara kamar nuhin kamar hudin to sai suka ce waɗannan su suna iya zakkowa wato su ai musu abin nan kenan sai zaman to ka'ida akwai istitna'i in baka sani bane zaka cewa malamai sun yi kuskure to wat amin amin watlo alaihim naba nuhin ka ba su labarin annabi nuh id qala liqaumihi mun ka ce id tana da alaka ne da naba ba ta da alaka da utlu an gane ko domin lokacin da annabi Nuhu ya faɗa ma mutanensa wannan magana ba lokacin nan ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karanta musu alqur'ani ba idh qala liqaumihi lokacin da annabi Nuhu yace da mutanensa ya qaumi ya ku mutane na in kana kabura alaikum maqami idan matsayina yayi muku girma jiya mun faɗa maqam intabe maqam yana iya zamantowa daga qama yaqumu maqaman ko ka ce maƙam shine matsayi ai ba a ganin matsayi ko a ta ce wani yana da matsayi ko kuma maƙam ka ce shine mi tsayuwar da nike yi kenan ko ta zamanto tsayuwa ce hissiya ko ta zamanto mi tsayuwa ma'anawiyya shi yasa malamai suke cewa da Allah subhanahu wata'ala ce fa amma man khafa maqama rabbih wasu ka ce wanda ya ji tsoron girman Allah matsayin Allah sai ya bar sabo wasu ka ce a'a wa amma man khafa maqama rabbih wanda ya ji tsoron zai tsayu zai tsayu gaban Allah subhanahu wata'ala kaga dukkan su kuma sun shiga ciki to in kana kabura alaikum maqami in matsayin da shi annabi nuhu yake cewa yayi muku girma kuna ganin ni ban cancanta da wannan matsayin ba ko ko a'a tsayuwar da nike yi in yi muku wa'azi ta yi muku girma ba ku jin dinta ba ku jin dadin ta wa tadhkiri bi ayatillah da kuma tunatar da ku da nike yi da ayoyin Allah jiya mun faɗa ayatullahi akwai alkauniyya akwai kuma mi ash-shar'iyya kuma dukkan annabi annabi nuhu ba a faɗa mana littafinsa ba ko ba haka nan bane waɗansu annaba ma an faɗe su ne a dunkule to amma annabi nuhu rasulun ne ina fata an fahimce ni shina daga cikin rasul shi kuma da rasulu da nabiyyu ma malamai suna ganin han nabiyyu ana iya bashi littafi don Allah ya ce mi كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب كما النبي نوح شيني أول الرسل an gane ko shine farkon manzanni amma malamai sun ce ana nufin farkon manzanni ba da zuhuri shirki don annabi adamu zance mafi inganci shi ma nabiyun ne kuma rasulun ne tunda bai yi aiki da shari'ar wani annabi ba kenan matsayin rasulun yake muna gane wannan da kyau to kenan nan sai ya zamanto da ya ce ayoyin Allah ya kamata mu gane annabi Nuhu ko ba a faɗi littafinsa ba to ya kamata ce na da littafi don rasulun ne abu na biyu kuma zai iya tunatar da su da ayoyin Allah kauniya kamar yadda mun ka faɗa jiya alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa hadhihi ayatun kauniya zakkarahum biha ina fata an fahimce ni sun ka ce wato ma'ana abin nan alkitabu abin nan alkitabu ayatun an gane ko manzura alkitabu ayatun mastura wal kaunu ayatun manzura koko shi ke aran maka rubuta daga baya wa tazkiri bi ayatin lahi da tunatar da ku da nike yi da ayoyin Allah sai ce to fa'alallahi tawakkaltu in wannan yayi muku girma to ni dai ga Allah ne dogara an gane ko ban dogara ga kowa ba sai ya sayi at taqdim wa ta'khir jiya mun kawo bayanin wannan yace fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum mun kawo qira'at daban-daban da suke karkashin wannan qira'atar wais wanda yana da fajma'u kuma yana da fa ajmi'u an gane ko amrakum mun ce fa ajmi'u shine yana nufin ka daura niyya fajma'u kuma tana yiwa yana nufin wato ka ka shirya al'amarinka wanda ake gani ma'ana fajma'u amrakum waɗansu ba sun kace da jama'a da ajma'a duk ana iya amfani da su wajen ɗaura niyya ban sani ko mun fahimta ba domin an ce ka ɗaure al'amarinka sai dai jama'a galibi ana amfani da shi wajen al'ayan abin da ake gani sai a ce jama'al amwala jama'al amti'ata shi ko ajma'a galiban an fi amfani da shi wajen mi wajen abin da ba a gani amma laraba sun ka ce kowanne wani lokaci ana iya amfani da shi a wurin wani shi yasa Allah ya ce fatawalla fir'aunu fa jama'a kaidahu kaga kaidahu alkaidu ma'anawi ne kuma bai ce fa ajma'a kaidahu ba fa ajmi'u amrakum shin wai asalin wannan fi'ili da ala yake ta'addi in ji malaman lugha an gane ko an ka shafe ala ko ku a'a can da dama yana ta'addi ne amma ana iya samai ala ko ku a'a yana iya ta'addi da ala yana iya ta'addi mubasharatan laraba duk suna amfani da wannan domin asalin magana fa ajmi'u ala amrikum ana cewa ajma'u ala shay'in shi yasa wadansu malamai suka ce an shafe ala ne ba sani ko mun fahimta ba an shafe ala ne to lokacin da an ka shafe ala sai an ka ce fa ajmi'u amrakum a larabci akwai wannan inji wadansu malaman lugha wasu ka ce kai ana cewa ajma'a amrahu kuma ana cewa ajma'a ala amrihi muna fata an fahimce ni larabci akwai irin wannan sai ka iske an shafe wani harafi an kawo abu kai tsaye in baka sani ba sai ka ce a'a fi'ilin da yake ta'addi laraba na isa mai harful jarri an gane ko sannan kuma alaramma fi'ilin da yake ta'addi da harful jarri ana iya shafi harful jarri sai shi ta'addi dan qur'ani yuna ka san shi in yaji an faɗo ni abu ko cikin nahauna sai ce shi bai yadda ba Allah subhanahu wataala ya ce wa ma a'jalaka sai ce mi an qaumika kaga nan a'jala yayi ta'addi da mi da an amma Allah ce walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a ajiltum amra rabbikum bai ce a ajiltum an amri rabbikum ba muna ganewa to kaga kuma Allah subhanahu wataala sai ce wa iyaya farhabun asalin shi irhabu iyaya kaga yayi ta'addi da min yayi ta'addi mubasharatan kenan fi'ili na farhabun yana ta'addi bi nafsihi amma kuma can cikin suratul araf sai ce wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatun lillazina hum li rabbihim yarhabuna bai ce yarhabuna rabbahum ba mas'aloli ne dole sai kai binciki kai bari mu bar su haka nan fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum ku amda ku ajma ku ajmi'u ku hadu kenan shine akan al'amarin ku ajmi'u amrakum ku daure al'amarin ku ma'ana ku daura dauraren niyya wa shuraka'akum mun kawo wa imamu yaqub ya karanta wa shurakaukum jiya mun kawo i'rabi ko ka dauke shi atafina akan dhamiri na fa ajmi'u antum wa shurakaukum ko ka dauke shi matsayin mubtada wa shurakaukum falyujmi'u amrahum ina fata an fahimce ni amma waɗanda sun ka ce fa ajmi'u amrakum wa shurakaukum sai sun ka ce to ai shi kamar yadda muka kawo cewa kamar yadda muka kawo cewa waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa ai shi a jima'a yana nufin ka ɗaura niyya to an ce wa shuraka akum ai su gumaka ba sa iya ɗaura niyya ina fata an fahimce ni shi yasa sun ce to irin wannan sai an kaddara fi'ilin da ya dace shi yasa jiya mun ka kawo daga cikin maganganun malamai tunda mai abdurrul masun ya kawo magana guda hudu daga cikin su kenan wa amra shuraka'ikum ne asalin magana kenan ku hada al'amarin ku da al'amarin wato abin nan abin da kuke hadawa da Allah wasu ka ce a'a za a kaddara wani abu ina fata an fahimce ni magana ta biyu min gairi takdirin an gane ko kenan ajma'atu shuraka'i akwai larawan da ke cewa ajma'atu shuraka'i na hada gumaka na ma'ana na shirya na yayi tawakkali gare su bari in cewa na yi tawakkali don bai dace ni in faɗi wannan ba abu na uku sun ka ce sai a kaddar fi'ili wajma'u shuraka'akum to wannan shine ake cewa ka gane da kyau a larabci wani lokaci in ka ga abu ya zo in bai tafiya to sai ka kaddara mishi fi'ilin da ya dace da shi misalin wannan wallazina tabawwa'u dara sai ce mi wal imana waɗanda suka zamna addara gida wal imana da imani ana iya zamantowa saman imani kujera ne balle a hau kaga sai ka yi sai ka kaddara fi'ilin da ya dace da shi shi yasa zaka ga galibin larabawa malaman nahwu suna kafa hujja da irin wannan aya sai sun ka ce kenan wallazina tabawwa'u dara wa ataqadul imana mun gane wannan akwai baitutukan da an kafi kawuwa fa'allabtuha tibnan wa ma'an baridan wanga baiti galibi ana kawo shi sha'ir ne yace allaftuha dabba shi ya bata tibnan tibnan shine abinda ake ce ma abinci kamar kaikayi kun san idan aka buge haci ko dawa akwai wani abu da ake ce ma kaikayi kaikayi ba wancan wanda ake susa ba an gane ko soshiya wasu na ce mishi soshiya yawa ga sunan da mahaifi zama kusa to shi ake kira tibnan da larabci sai yace ya bata tibnan ta ci wa ma an baridan ana cin ruwa kenan asalin shi wasa qaituha ma'an baridan kamar yadda wani yake cewa ya laita zaujiki qad gada mutaqallidan saifan wa rumha ya laita zaujiki kenan wacce ana yabon mijinta kai ton mijinki na gan shi ya bayyana mutaqallidan saifan ya dau ya dauki takobi wa rumhan da kuma mashi to kaga ratayawa taqallada ya rataya kaga ana rataya takobi amma ba a rataye ni ba a rataye mashi kenan sai an kaddara mai abin da ya yi yadda ce da shi kenan wa mu'taqilan rumha sai a ce yara ya dauki mashi da hannunsa itiqal ma'ana kamar ya rataya shi akan dabba shi koko ya rika shi sannan kuma da wani baiti wanda suke cewa idza mal ghaniyatu barazna yawman wa zajjajna al hawajib wal uyuna alghaniyat idan yan mata masu kyau sun ka bayyana inji sha'ir barazna yawman suka bayyana wa zajjajna al hawajiba kaga tasjizul hawajib al hawajib shine wannan gashin ana yin tasjijikin shi sai ce mi wal uyuna ashe su ido ana samu su jagira kaga wannan wurin shi ake sama jagira nan shi ba a sami shi jagira to sai malamai sun ka ce wa kahalnal uyuna waɗanda baitutukan ana yawan kafa hujja da su shi yasa ni karanta maka su don ka san su in ka gane su ka san dalilin da an ka kawo su shi yasa in ka ga fi'ili ya ki tahiya to sai ka kaddara mai abin da ya dace yanzu da hausa in ka ce na ci tuwo da arake yana yiwa sai a ce to na ci tuwo na sha rake ko arake don in koya maka balaga ta hausa to fa ajmi'u amrukum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaykum ghumma sannan al'amarin ku kai ya zaman to boye an fahimta ma'ana kada ya dame ku asalin ghumma shine damuwa amma na ana nufin kada ya zaman to boye kak ku yi abin ku boye boye tunda in kaga ana dan boye boye akwai abin da ake tsoro thumma qudu ilayya sannan ku zartar da abin da kuke so mun ce an kaddara maf'ulun bihi don fi'ili na qada yana ta'addi zuwa ga maf'ulun bihi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa qadayna ilayhi dhalika al-amr anna dabira ha'ula'i maqtu'un musbihin falamma qadayna alayhi al mauta to uqudu ilayya al-amra ku zartar da al'amari akaina inji annabi nuhu wala tunzirun kada ku saurara mini sai ce to fa in tawallaitum in kun juya kun ba da baya fa ma sa'altukum min ajr to ni ban tambaye ku wata lada ba ina fata an fahimce ni fa ma sa'altukum min ajrin ban tambaye ku wata lada ba to nan da yace ma sa'altukum min ajrin ban tambaye ku wata lada ba jiya mun kawo cewa ita min ana iya ƙara ta gaban fa'ili ko maf'uli ko kuma mubtada saboda ta ƙarfafa ma'ana jiya na faɗi wannan wato abin nan faƙala ya ƙomi abudullaha malakum min ilahin gairuhu asalin shi malakum ilahun gairuhu ne sai an ka ƙara min kaga sai ta wato in abu shina am sai in an ka ƙara min sai ta maida shi ya fi fitowa ƙarara jiya na faɗi ta wannan ƙa'ida an gane ko shi kuma fa'ili an ta ƙulu ma ja ana min bashirin wala nadhirin asalin shi an ta ƙulu ma ja ana bashirin wala nadhir to nan kuma fa ma sa'altukum min ajrin asalin shi ma sa'altukum ajran to amma sai ce min ajrin ban taba tambaya kuma kowace irin lada kowane irin sakamako ba na so daga gare ku mun ji wannan da kyau kaga shi addalilin zuwan min ga ka sa tsammanin kamar mi kamar wai sai wani ce to ai ba ta da ma'ana ai tun da in an ce fa ma sa'altukum ajran ai yayi a'a da an ka ce min ajirin yafi karfin korewa mun ji wannan da kyau a cikin littafin wato at-ta'birul qur'ani na ustaz dr fadl samar ra'i ina fata ana fahimta ta sai yake cewa wato qissa annabi nuh alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammu taslim an gane ko wani lokaci sai a ce min ajirin wani lokaci kuma sai a ce malam kun ga cikin kissa annabi nuhu an gane ko a cikin suratu hud sai ya ce wa ya qaumi la as'alukum alaihi malam amma kissa annabi nuhu duk inda ta zo banda can sai ya zamanto ajiran ne kaga nan fa ma sa'altukum min ajirin in ajriya illa ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin ko ba haka nan bane can ma cikin shu'ara imi yace كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون ستمي وما أسألكم عليه من أجر ستمي إن أجري إلا على رب العالمين تومي يسا can ko ina an ka ce ajiran ajiran ajiran cikin kisa annabi nuhu amma a can cikin hudu sai an ka ce malam miye dalilin da yasa qur'ani yayi amfani da wannan ina fata ana fahimta ta to kaga irin wannan wani sai ce kai duk guda ne ba duk guda bane na farko an gane ko sai malamai sun kace shi qur'ani yana da siyaqu sabiq yana da siyaqu mi allahiq duk inda kissa annabi nuhu ta zo inda an kace ajiran ajiran ba a yi zancen taskokin arziki ba amma a cikin hudu an yi zancen taska arziki wala aqul lakum indi khaza'inullahi to tunda an ce khaza'in sai an kai amfani da kalima ta almal li annaha ansab amma kuma in an ka ce almalu da al'ajiru suna da mi suna da bambanci me bambancin almalu da al'ajiru ku ba mu labari an ce suna da bambanci kowa ya zabu da ya ce suna da bambanci to me bambancin su ha menene bambanci tsakanin almalu da al'ajiru ba ku ba ni labari ba ha to na'am mal na bangaren kudi ha na'am ina ji Uh, uh, to al'ajiru a ammu min almal na'am to usulul fiqh da balaga sun fara aiki kenan ko ba haka ba almuhimmu dai wanga bayani da ustadu dr fadl samar ra'i ya kawo in ka duba cikin at-ta'birul qur'ani a safha ta 210 zaka ga wannan bayani ina fata an fahimce ni zuwa safa ta 210-211 ala ayyati hal irin wannan shi ke sawa ɗalibin ilimi ya gane balaga kalmomin alkur'ani shi al'ajiru lada malu kuma dukiya kalima ta al'ajiru ta hi faɗin ma'ana bisa ga tami ta almalu domin tana yiwa yato in za a biyan ka ba dole bane a biya ka da kuɗi ana iya biyan ka da abin da ba kuɗi ba yanzu waɗansu malamai idan suka yi tawilin ayoyi idan za a biya su za a biya su da mi da kuɗi wani kuma ba da kuɗi za a biya shi ba za a biya shi da matsayi sai a baka wani matsayi ko ba a baka ko dala ba an biya ka shi yasa shedan idan ya bi ta hanyar kuɗi bai samu malami ba ya bi ta hanyar mata ba a samu malami ba to sai a koma ta hanyar mi matsayi da yawan malamai ba su iya gaya ma magoya bayan su gaskiya saboda mi saboda irin girman da suke ba su ba sani ko mun fahimta ba to kaga sai ce min ajirin kowace irin lada ban neme ku ba amma da ya ce malan malan ɗai ne daga cikin al'ujur ana iya baka ajir domin shi almalu ko da kuɗi aka baka ko gidaje tunda almaru ya shafi kuɗi ya shafi gidaje ya shafi komi kullu ma yutamawwalu in ji larabawa ko ba kadan bane amma almalu shay'un hissiyun amma al'ajru qad yakunu hissiyan wa qad yakunu ma'nawiyan mun ji wannan da kyau wallahi ga kai makalmomin qur'ani ragagaga sai a tashi da kai eh Allahumma amin fama sa'altukum min ajrin yace to ban tambaye ku wata lada ba in ajriya illa ala Allah sakamako na yana wajen Allah yana gun Allah mun ce ala ba a cewa saman Allah ina maimaita wannan la yajuzu listi'la ala Allah la haqiqatan wala majazan huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin ka cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa anta adh-dhahir wa laysa fawqaka shay kawo shi yasa malaman zauri suke cewa in ajriya illa ala Allah ko abin sani dai wato sakamako na yana gun Allah ko yana wajen Allah amma baka ji malamin zauri ya ce saman Allah ba zai yiwa ba akwai waya in ajriya illa ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin an umurce ni in kasance daga cikin mi daga cikin musulmai umirtu an umurce ni waye wannan umurni Allah to kaga ba a kawo shi ba to Allah ramu bi sunan ga fi'ili cikin ilmin nahwu umirtu mabniyun mabniyun lil majhuli kaji yayi kona domin nan in yace mabniyun lil majhuli kuma an ce Allah ne ya umarni ki dan Allah ya zama majhuli shi yasa al-sheikh al-allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace shi bai yadda a ce ma fi'ili irin wannan mabniyun lil majhuli ba don irin wanga wuri kace wa umirtu an kace mabniyun lil majhuli Allah ya zama majhuli wa khuliqal insanu da'ifa kace mabniyun lil majhul kenan ba a san da halicci dan adam ba ya ce ya kamata dai a kira shi mabniyun ala malam yusamma fa'iluhu ko ala malam yusammi fa'ilahu ai lam yusammi mutakallimu fa'ilahu wasu malaman lugu suka ce a'a Sheikh Uthaymeen kahin Qur'ani ya sabka Laraba suna amfani da shi an gane ko kenan ana iya cewa mabniyun lil majhuli ala asl al qa'ida wa qad yakhruju an muqtadahu adh-dhahir to kaga dai ta Uthaymeen ne ta hito hili amma wacce sai an yi kuna da yawa dan kaga ka ce kahin ka ce mutum wa qad yakhruju an muqtadahu adh-dhahir ai an shawaya ko ba ka dan bane almuhimmu wa umirtu an akuna minal muslimin an umurce ni in kasance daga cikin musulmai jiya mun zo bayani kan wannan kalima sai lokaci ya muna halinsa wannan yake nuna addinin annabi eh, nuh wani irin addini ne to kun ga nan yana daga cikin nuqat waɗanda masu da'awa da dama suna yin kuskure a cikinta sai a ce annabawa annabi musa ko wani annabi ya zo da nashi addini sai annabi Musa ya zo da Yahudanci, annabi Isa ya zo da Kiristanci, annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya zo da Musulunci. Wannan hamma su da'awa kana jin suna waɗi. Ai, addinin annabi Muhammad shi ne an Musulunci. Ah, duk annabawan Allah gaba ɗai sunan addinin su addinin Musulunci. Muna ganewa, shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta shafe sauran shari'o'i likullin ja'alna minkum shari'atan shi ma banda usulu shara'i bata shahe tauhidi ba bata shahe sallah ba bata shahe azumi ba kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun to amma sai ka iske dalibi ya ce ai addinin annabi sallallahu alaihi wasallam shine mutul a'a ba addinin annabi sallallahu alaihi wasallam shine musulunci duk annabawa da addinin musulunci sun kaso to wannan kuma anan dole sai mun yi hattara me dalilin mu kun ga annabi nuhu shine awwalur rusul kamar yadda muka ce kuma ba'da zuhuri shirki me addinin sa musulunci annabi ibrahim da yahuda suke danganta kansu zuwa gare shi da kiristoci Allah ya tabbatar da addinin sa musulunci ne ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين annabi yaqub da abin da da shine baban yahudawa an gane ko da suke danganta addinansu zuwa gare shi addinin sa shine addinin musulunci annabi yaqub da ƴaƴansa am kuntum shuhada'a idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu annabi Musa da ake cewa Yahudanci ya yi ƙarya ne ga aya nan cikin suratu Yunus aya ta 84 wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin annabi Isa shi ma musuluncin yayi falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimuna intabe ali imrana bi anna ma'ida bi annana dama ali imran ita ke fara zuwa daga sama ita ce 1 sai ka bata 1 bi anna ma'ida ita ke zuwa 2 sai ka bata bi annana eh sai da technique muna gane wannan annabi yusuf musulunci yayyana cikin annabi yaqub rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fi ad-dunya wal akhirah tawaffani muslima annabi Sulaiman addinin su shine addinin musulunci innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin ita ma malikatu saba qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون to wani annabi ne zuba da musulunci ba ƙarya ne don haka kiristanci ayoyin Allah ne an ka ɗora an ka caccanza waɗansu an ka ce ga wani abu suna ne kiristanci don ma Allah ce yuharrifuna al-kalima amma wadai haka yahudanci wasu na sun ka cicciro ayoyin attaura sun ka canza wasu su sun ka ce yahudanci Allah bai san da yahudanci ba don haka religion compare da ake yi a ce akwai al-adiyanu samawiyya rike da kyau maciyar ce har ingila ana karatunta ta yi oxford an gane ko in kana so kuma ka ta yi france su ma nan suna karatun religion compare muna ganewa al'adiyan ana kiranta alfiraq wal adiyan sai a ce al'adiyanu samawiyya wani ma wanda bai san larabci da kyau ba ko yan takihi sai ce kai al'adiyanu samawiyya hadha kufr as-sama'u laysa laha din laysat ilah a ai an ce al'adiyanu samawiyya ai al'adiyan allati nazalat kutubuha min as-sama' an gane wannan to amma anan kenan cewa yahudanci addini ne daban kiristanci addinin yesu almasihu daban addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daban wannan magana ba gaskiya bace ƙarya ce dalili kuma gashi alqur'ani muna gane wannan to nan sai akwai abu guda shi yasa Allah ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin to anan kuma sai ga raddi akan waɗansu sai a zo maka da iskali shi wannan iskalin ya shafe mu mu da mun ce duk annaba musulunci sun kai wa umirtu an akuna minal muslimin kaga na annabi nuhu kenan to da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da annabi nuhu wa ya riga wani to kuma ga qur'ani ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce qul inni umirtu an akuna awwala man aslam can cikin suratul an'am وقدم تثلا وقال ذلك قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت ستمي وأنا أول المسلمين to ga annabi nuhu musulmina kuma ya gabace shi kuma shi ku ya ce wa ana awwalul muslimina dan qur'aniyuna sai shi dogo makawo su haɗo shi ce to kaga sai mu ce to anan ne abin da kamata mu gani intabihu intabihu da ya ce wato awwalul muslimina abu na farko wanda ya kamata su mu yi raddi ga su waɗanda ba musulmai ba tun daga su mun ce waɗancan musulmai ne shine awwaliya ce muqayyada ba mutlaqa ba akwai awwaliya mutlaqa akwai awwaliya muqayyada mun gane wannan da kyau in an ce awwaliya mutlaqa in an ce wanda ya fi kowa gaba daya kaga an huta amma an ka ce a'a na farko a jiharsu kaga muƙayyad ne na farko a garinsu muƙayyad ne to wa ana awwalul musulmi na ko fi ummati ko fi zamani shi yasa dan qur'ani yuna da ya zo iska hadisai an ka ce farkon abin da za a yi bawa hisabi an ka ce mi sallah sai an ka ce kuma farkon abin da za a yi mutane hisabi an ka ce mi jini sai an kace ko mutane uku waɗanda za a fara yi ma hukunci mutum uku da malami mai ilimi wanda an ka bashi ilimin qur'ani ya yi riya da mai kuɗi wanda ya ciyar da riya da mai ƙarfi wanda ya ce to kai kajiya can cikin wancan hadisi wai an ce da jini da ahara wanga cikin wancan hadisi kuma sai an ka zabura an ka ce wai da kaza da kuma wai to hadisai na to ga qur'ani ya ce ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qul inni umirtu an akuna awwala man aslam alhali ko gashi annabi nuhu ya ce an ce wa umirtu an akuna minal muslimina kuma annabi nuhu ya gabaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bal ma annabi Musa qur'ani ya nuna shine farkon masu imani wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين to annabi Musa shine farkon mu'minai kuma annabi Ibrahim ya gabace to shi annabi Ibrahim ba mu'mini bane awwaliya muqayyada ka rike da kyau da an ka ce farkon abin da za a yi ma mutane hisabi cikin ibadarsu sallah farkon abin da za a yi ma mutane hisabi cikin haƙoƙinsu wa junansu mi jini farkon abin da za a yi hisabi game da ayyukan da mutane sun ka aikata a zahiri to sai a gane da na ɓoye waɗanda sun ka ɓaci da waɗanda suke bayyana sun ɓaci sai a fara da waɗanda suka fara da ɓoye saboda su ne su kaɗai Allah ɗaya sani amma waɗanda a zahiri sun ɓace ba da su za a farawa ba shi kowane hadisi sai ya magana akan kowace awwaliya muƙayyada muƙayyada muƙayyada kuma cikin ƙur'ani akwai muƙayyada shin mun ji wannan da kyau to mallam mu ce wannan aya wa umirtu an akuna minal muslimin mu barta haka nan fakadzabuhu amin amin آمين آمين فكذبوه فأنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين
kamar yadda muka sani uslubinmu na tafsiri yana tafiya ne akan tsarin cewa abu na farko in akwai asbabun nuzul za mu fara da su in babu kuma karkashin aya ko ko mu kai gare su ba sai mu fara da ilmul munasabat haka ne ko ba haka ba daga ilmul munasabat sai mu zo mu fassara ɗaiɗaikun kalimomi wanda kuma muna aiki ne da littafin littafin jalalaini domin shine yake yana daga cikin tafasirul mukhtasara ko ba haka nan bane daga nan kuma sai mu bi karkashi mas'alolin da Allah ya ba mu iko al masail al lughawiyya wa shar'iyya gurgurdon abin da Allah ya sanar da mu to da an ka ce fakadzabuhu ibnu ashur ya ce alfa'u littafri'i zikra ita wannan alfa'u ba harfin abin nan ce littafri'i zikra reshe ce game da tunatarwa ai tafri'u zikri hadhihi aljumlati as-sabiqa li'anna ash-sha'na an takuna lima ba'da al-fa'i munasabatun lima qablaha ita fa'un ga ka'ida abin da ke gabanta yana da alaka da ita an gane ko لما قبلها تقتضي أن يذكر بعدها فيؤتى بالفاء للإشارة إلى تلك المناسبة سي أزود فاء دان تنون مناسبة تيوا وانشان أبن دي يقباتا تو يادا تي دا أبن دمين دا أبن دي يوتي كاغدا الله تي أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها fabisa mathwal mutakabbirina kaga wannan fa'un tana da tafri'i ce ga udkhulu abwaba jahannama don da ba a ce udkhulu abwaba jahannama khalidina fiha ba da ba za a ce fabisa mathwal mutakabbirina ba ba sani ko mun fahimta ba sai ibnu ashur ya ce to kenan wa illa fa inna takdhiba qauma nuhin ƙaryata wadda mutanen annabi nuhu sun kai hasala ko ya faru qabla an ya ƙula lahum in kana kabura alaikum maqami wa tazkiri bi ayatillah yace shi abin da yake fahimta kafin ba annabi nuhu ya faɗi wannan magana ai sun ƙaryata shi ko ba ka nan bane kafin ya faɗi wannan magana ai sai da yaga sun ƙaryata shi ne yau da gobe yau da gobe yace mi yace in kana kabura alaikum maqami wa tazkiri bi ayatillahi fa ala allahi tawakkaltu kenan alfa'u littafri'i ce ba tana nufin jeranta waɗannan abubuwa ba mun ji wannan da kyau ban sani ko mun fahimta ba to ala ayyati hal dai in kaga dama kana iya ɗaukan mi kana iya ɗaukar ta'atufi ce sai zaman tonan ƙaryata wadda sun kai mishi rike da kyau ƙaryata wadda sun kai mishi a wancan lokaci daban kuma fakazzabuhu sai suka ci gaba da ƙaryata shi bayan ya faɗi in kana kabura alaikum maqami wa tafkiri bi ayatillah shin mun ji wannan da kyau to da haka wannan nayi amfani ne da ibnu ashur akwai littafin ar-rabt wa tanasub bainal ayat an gane ko babu lokacin da za mu kawo bayanansa sai ka ƙara da shi da kuma mushaf darus sahaba na fi tanasuqi wa tanasubil ayat shi ma sai ka ƙara da shi sai ka tattara littafi hudu ko biyar cikin wannan fanni ko wani ka ga munasabar da ya kawo amma ni ina maka ishara ne in ni kawo guda watakila sai in bar maka sauran mu dawo cikin jalalaini fakadzabuhu an gane ko aya ta 73 kenan sai suka ƙaryata shi shiwa shi annabi nuhu ko fanajjaynahu sai muka tseratar da shi wa man ma'ahu fil fulki ko da waɗanda suke tare da shi a cikin mi a cikin jirganyar ruwa ko ba kanan bane ko jirgin ruwa duk ana cewa da Hausa as-safina kenan jirgin ruwa wa ja'alnahum mun ka sanya su ai man ma'ahu waɗanda suke tare da annabi Nuhu ko khala'ifa su ne masu mayewa jam'i ne na khalifa sai a ce khala'if wani lokaci fa'ilun jam'in shi na iya kuwa ala wazni fa'a'il kaga khalifa sai a ce mi khala'if an gane ko shadida sai a ce mi shada'id ko ba ka dan bane yawa qalilatun sai a ce mi qala'il duk da larabci ana faɗin wannan waja'alnahum khala'if mun kasanya su ne masu mayewa fil ardi a bayan ƙasa wa aghraqna alladhina kadzabu bi ayatina sannan muka nutsar da waɗanda suka ƙaryatar da ayoyin mu ayoyin Allah alkauniyya wa shar'iyya domin da ka ƙaryatar da ayoyin Allah alkauniyya to yastaljim ka ƙaryatar da mi ash-shar'iyya in ka ƙaryatar da shar'iyya yastaljim ka ƙaryatar da mi alkauniyya domin duk hada su za kai imani da su da zaran ka ce kai kai da tauhidul uluhiyya ba kai da tauhidul rububiyya ba kai mi kai ƙarya na fata mu ce ni ka ce ka yarda da qur'ani amma baka yarda da Allah ya shi ya halitta samai da kasai ba ni kai wannan ƙarya ce kai don ka kare ta qur'ani ban sani ko mun fahimta ba to bi ayatina wanda sun ka karetar da ayoyin mu bi tufana ko yace da tufan an gane ko ruwa wannan wanda ya halakar da su fanzur Allah ce to ka kalla kaifa kana aqibatul munzirin yaya karshen waɗanda aka yi magargadi ya kasance munzirina ismul maf'ul ne na anzara an gane ko anzara yunziru inzaran shine masdar ismul fa'il munzir ismul maf'ul munzar in an ce munzir mai gargadi munzar wanda an kai ma gargadi walaqad arsalna fihim munzirin fanzur kaifa kana aqibatul munzarin mun ji wannan da kyau to Allah ce ka kalli karkon yadda waɗanda sun kai gargadi ya kasance ya ce min ihlakihim an halakar da su fa kadhalika naf'alu biman kazzaba haka ne za mu aikata ga wanda ya karyata wannan shine iya abinda mai mai jalale ne ya kawo mun ji wannan da kyau to yanzu sai mu dawo zuwa ga masail waɗanda suke karkashin aya fa kazzabuhu sai suka karyatar da annabi nuhu nan cikin ƙa'idodin tafsirul Qur'ani bil Qur'ani akwai almi al-ijmal in an ce an ƙaryata shi yaya ne suka ƙaryata shi ya aka tattauna sai ka koma cikin sauran surori da suka yi bayanin yadda ya tattauna da su an gane ko cikin hudu zaka ga yadda sun ka ƙaryata shi in ka ɗauka cikin suratu shu'ara'i zaka ga yadda sun ka ƙaryata shi ina fata an fice ni da sauran surori daban-daban inda kissa ta annabi nuhu ta su da ya zo ya faɗi wannan sai su ce a'a ba su yadda ba qalu ya nuhu qad jadaltana فأكثرت جدالنا كيف فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين كاغا سونكا تي إن كنت من الصادقين بو سيدا cewa gaskiya yake yi ba ina fata ana fahimta ta to dan haka dai akwai al-ijmal fanajjaynahu allatamin mun ka tseratar da shi ya aka tseratar da shi kaga nan ba ai bayani da aka tseratar da shi ba tunda ya an ce an tseratar da kai ta wace hanya kaga sai hankali ya tambaya to amma sai an ka ce wa man ma'ahu da shi wanda ke tare da shi fil fulki sai sun ka ce kenan najjaynahu fil fulki wasu ka ce a'a najjaynahu wallazina ma'ahu kenan akwai alkaunu domin ma'a tadullu ala alkauni ai wa man ma'ahu almustaqirruna fil fulki waɗanda sun ka tabbata a cikin jirgin ruwa alaramma ya ne an ka tsiratar da annabi nuhu sai da ya shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi mutane shi musulmi ba musu karɓa ba walaƙad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadhahum at-tufanu wa hum zalimuna kalima ta al-fulk intabe tana ɗaukar jirgin ruwa ɗaya kuma al-fulki tana ɗaukar jiragen ruwa idan jirgin ruwa ɗaya ne sai a ce al-fulk idan jiragen ruwa suna da yawa sun kai biliyan ɗaya kuma sai a ce musu al-fulk inda fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس فلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس gudaci ba guda bace don haka tana iya ɗaukar jam'i tana iya ɗaukar mufradi wasu sun ce kai mu ba mu yarda ba can wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas nan al jinsiyya ce nan kuma fil fulki al ahadiyya ce malaman luka kenan wa man ma'ahu mun kace da shi tare da shi fil fulki da wanda yake a cikin jirgin ruwa duk shekaran ga 950 da annabi Nuhu ya yauna wa'azi an gane ko shekara 950 gashi manzan Allah yana daga cikin ulu azmin rusul ga balaga ga fasaha komi amma mata ta sai ta mutu kahira Allah in ji sakwatawa daraballahu mathalan للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين kuma duk da yagga da an kai dan shi da yake kauna da da ba dan mallam ba fa ba dan shehi ba dan dan annabi ba ma annabi ba shina daga cikin ulul azmi na rusuli dan shi sai ya mutu kahirin Allah wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal wa nada nuhu ibnah wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma' قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين تو كاغا ماتا تا النبي نوح تنا وتجهنم don haka da matan ustazu da matan liman wallahi in musu bi Allah ba su sun kacin su ta wuta muna ji da kyau dan annabi nuhu yana wutar jahannama billahi alladhi la ilaha illa huwa da dan liman ko wani irin liman ne da dan mufti da dan alkali da dan president da dan minista in busu bi Allah ba wallahi annabi nuhu ya cikin manzanni yake yana da darajar da ba wani mutum wanda yake da daraja in ba manzo bane in ma- annabawa da wannan daraja wallahi in baka bi Allah ba da sunan kai dan DJ na ko dan excellence na wallahi kai kai cancanta ka wutar jahannama baban annabi Ibrahima bai bi Allah ba ya ta yi wuta matar fir'auna ta bi Allah ta tahi aljanna duk da yake Allah ce innahu kana aliyan minal musrifin dan haka kakka rudi kanka da kai dan wani na ko kana tare da wani kawai ka gyara alaƙar ka da Allah ka samu aljanna baka gyara alaƙar ka da Allah ba wallahi ko wayi ma sallah in kahiri kake sai ka shiga wuta wallahi Abdullahi ibn Ubayy ibn Salulu munafikin Makka shugaban munafikai na Madina yake so in ce da ya mutu ɗanai fa musulmi ne saboda a yi mai karawa ɗan nashi ya nemi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah kuma ya nemi a ɗauko bargo ko riga alkyabba ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ita aka ruhe shi Wa- da riga wa an ka ruhe shi da rigar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ina aka yi mai sallah a garin Madina ka san Makka da Madina sun hi ko ina ko waye mai sallah khairu khalqillahi ajma'ina kana ji ko amma Allah ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matuhum fasiqun to kaga waɗanga kafirai na Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai sallaha amma ita ya jahannama da haka duk waɗannan malamai da waɗansu manyan mutane da ake cewa wai wani deje ko manya mutum ya mutu ba musulmi ba ku zo ku yi mai sallah ko ko ɗan deje ko ko deje bai sallah an san shi bai sallah kahirin Allah na saboda in an kai mai sallah akwai envelope ka zo a baka kai mai sallah Allah shahada annabi sallallahu alaihi wasallam ka te ka yi wallahi mahagwai fa hada huwa fakadzabuhu sun ƙaryatar da annabi nuhu amin fanajjainahu Allah ce muka tseratar da shi wa man ma'ahu da wanda yake tare da shi filfulki a cikin jirgayyar ruwa Allah ya faɗi wannan jirganyar ruwa a cikin almaudu'ul qur'ani wannan jirganyar ruwa ya aka yi ta an gane ko ya sifofinta suke cikin alqur'ani cikin tafsirul qur'ani bil qur'an kamar yadda shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin cikin muqaddima ta adwaul bayani yayi bayani yace qur'ani zai iya faɗin wani abu a wani wuri sai ya faɗi sifofinsa kai sai ka je ka nemo su ko ka je sai ya faɗi muta'alliq ɗinsa to wannan jirganyar ruwa Allah ya faɗi yadda za a yi ta Allah ce wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu can cikin kamar yace wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur kaji yadda an kai ta sannan fulk din nan nan ya kira ta fulk a can cikin suratu yasin sai yace wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun sai da tace katab dan Allah ya ce qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlak to waja'alnahum khala'if mun ka sanya su sune bi masu maiwa an gane ko nassoshi na alkur'ani suna nuna ma waɗanda suka hau jirgi tare da annabi nuhu su busu ma ƴaƴansu basu aihu ba ƴaƴan annabi nuhu na sun ka ci gaba da aihuwa dan ya ce mi waja'alna dhurriyyatahu humul baqin ina fata an fahimce ni wasu sun ka ce a'a nan zurriyatahu ana nufin dai su zurriya shi su sun kai baki dama duk wanda yake tare da shi nan cikin zurriya ta yake wa aghraqna alladhina kadzabu bi ayatina mun ka ƙaryatar da waɗanda su mun ka nutsar da waɗanda sun ka ƙaryatar da ayoyin mu ko ba haka nan bane nutsar da su Agha- wato gharika ya nutsi aghraqahu ya nutsar da shi to alladhina kadzabu bi ayatina wagga sila ta zo ne dan ta yi mi dan ta nuna umumi abinda ake son a gane ma'ana marmakon Allah ya kawo sunayensu da wane da wane da wane sai ce allazina kazzabu bi ayatina abu na biyu kuma da an ka ce allazina kazzabu bi ayatina li yufida illa an nutsar da su don mi don sun karyatar da ayoyin Allah kenan kuma sai ka yi kiyasi duk wanda ya karyatar da ayoyin Allah irin wannan tana iya samun shi mun ji wannan da kyau wa aghraqana alladhina kazzabu bi ayatina mun ka nutsar da waɗanda sun ka ƙaryatar da ayoyinmu ya an ka nutsar da su sai Allah ya faɗi yadda an kai da ruwan sama da ruwan ƙasa an ka haɗa kun ga da munan inundation da aka yi galibi na sama na gaga kuwa su haɗe mutane ko to su mutanen annabi nuhu sai Allah ce mi fa fatahna abwaba samai bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir fanzur ka kalla kaifa kana aqibatul munzarin yaya karshen waɗanda ake ma gargadi ya kasance munzarina an gane ko to man bai ce munzarina wal munzarati ba alaramma kuma cikin mutanen annabi nuhu akwai mata don ko dan qur'ani da siyar dai akwai mata ta ita bata yi imani ba mun gane ko litaghlibi janibi dhukuri ala janibil inath haka ne qur'ani yake tafiya to wannan ayoyin fanzur Allah ce ka kalla nan ba ana nufin ka kalla da idonka ba don babu kanan wanga abu ya faru nan ka kalla kallo na basira sannan qur'ani uslubi biyu gare shi wani lokacin yace fanzur kaifa kana aqibatu ko kalli karkarkon su to ana a hadi wani abu sai an ka ce summa ba'athna min ba'dihi nan unzur ka koma can cikin sauran surori kaga yadda Allah ya kare da su ina fata an fahimce ni wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katiran wa la tazidu adh-dhalimina illa dalala mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara kamar da kuma Allah ce ruwa su halaka da su to kenan wannan shine aqibatuhum Allah subhanahu wa ta'ala ya kare da su shi yasa ma har Allah ya ce fa idhastawaita anta wa man ma'aka 'ala al-fulki faqul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi adh-dhalimin kajin da aqibatu tazo Allah Allah ya ƙare da su shin mun ji wannan da kyau kai amin alramma fanzur kaifa kana aqibatul mundarin to irin qur'ani wannan haka kissa ta annabi Musa can cikin suratul lam ce fanzur kaifa kana aqibatul mufsidina sai ya ƙare to ka koma can cikin waɗansu surori amma wani lokacin yace fanzur kaifa kana aqibatu kaza sai ya kawo yadda an kai fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'ina al'uslubul ƙur'ani alaramma lokaci ya fara tafiya kuma ga wata aya nan ta zo ka karanta ta akwai baki da gare mu da zamu ɗan basu bayani kaɗan su ɗan ce wani abu sun ba asna min ba'dihi na'am a malam ko da minti bibi na bismillah
ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين انتبهوا قرآني ينادى وتبلاغا إن كغ ثم تفيد العطف مع الترتيب والتراخي in kaga fa'un tufidu al'atfu ma'a ta'aqibi wa tarahi in kaga alwawu la tufidu al'atfu wa la tufidu at-ta'aqib wa tarahi wanga larabci in ka ji shi sai ka rasa yadda zaka yi ma'ana in an ka kawo wawun an ka ce ja'a muhammad wa ahmad muna ji da kyau to da muhammad da ahmad sun zo tana yiwa muhammad shi ya fara zuwa tana yiwa ahmad shi ya fara zuwa tana yiwa lokaci guda suka zo tana yiwa a'a sai da gudan ya zo an samu lokaci mai jimawa ko ko wani lokaci ba a samu lokaci mai jimawa ba in an ka kawo summa to ita ko tana nuna al'atfu ja'a muhammad thumma ahmad to adafi an kai amma tabbat muhammad shi ya fara zuwa sannan mi sannan ahmad ya zo sannan tufidu maza at-tarahi akwai jinkiri tsakankanin su ita ko fa'un in ce ja'a Muhammad fa Ahmad Muhammad ya zo sannan Ahmad ya zo to tabbat Muhammad shi ya fara zuwa fa Ahmad sannan Ahmad ya zo amma babu jinkiri tsakankanin su to kaga tun da ya ce summa ba'athna min ba'dihi ya nuna sai da an ka ɗauki lokaci sannan an ka turo muna gane wannan da kyau shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Yusuf ya ce wa ja'a ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun kaga da cewa jaa ikhwatu yusufa ɗan uwan yusufa sun zo fadakhalu alaihi sun shiga fa'arafahum bai ce thumma arafahum ba bai ce wa arafahum ba a'a fa'arafahum don ya nuna maka ma'arifat ta zo ne kai tsaye domin mi Allah ce wa hum lahu munkiruna an gane ko mai jalale ne yace li dhannihim halakahu sun yi zaton ya halaka shi yasa ba su gane shi bane an gane ko wa bu'di ahdihim bihi kuma sun yi lokaci mai tsawo ba tare da shi suke ba ko ba karan bane sai malamai sun ka kara sun ka ce mai jalale ne a dan kara wani abu kuma ba su taba sawa tsammanin Allah zai kai shi wannan wuri ba mun gane wannan to shi yasa in kaga thumma kaga fa'un kaga wawun duk harafi cikin qur'ani akwai ma'anar da ke dauke da ita ka tai ka karanta huruful ma'ani harafi ne dai dai dai dai har harafi guda 105 cikin larabci haka suke ko wani harafi ka san ma'ana tai da ya to cikin qur'ani an ka tambaye ka ma'ana tai ka ce kaza amma haka dai ayi ta tahiya gilililili wallahi amanti malamai nan za mu yi burki amma muna da baki don Allah za mu ba su minti biyar biyar don Allah a yi haƙuri akwai ɗaya daga cikin malamanmu malam Musa Garba ya saba halartar wannan wuri na gabatar da muhadara ya ya taɓa gabatar da taliki da an kai muhadara zai ɗanyi muna bayani ko da na minti biyar ne sannan kuma akwai bayan shi shugaba na kungiya ta alkitabu wa sunna ta nan kasar Nijar gaba daya ya kawo muna ziyara shi ma zai ɗaya muna bayani ko da na minti biyar daga nan sai mu dakatar da tafsiri gobe in Allah ya kai muna rai sai a ɗauka ƙarƙashin wannan aya da muka fara akan ta malam bismillah faddal shi okay na da ta su da su malam ko minti biyu na hayyakumullah faddal faddal la la la adi adi لا don samu na albarka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنوا من يجي بياني من يجي تفسيري من يجي كراتو daga bakin malaminmu Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mashi da alkhairi malam ya ce in ce wani abu amma babu abin da ya kamata in kara saboda malam bai bar wani majali ba da ya kamata a ce wani abu abu guda ne na so in yi ta'aliki guda gashi a cikin wannan aya da malam ya jawo ƙarshe-ƙarshen nan wadda ya kawo cikin suratul tauba wanda cikin suratu yunus a wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya gargaɗi manzan allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzan allah ya tashi ya yi sallah suratu tauba suratu tauba bayan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya yi sallah ga shugaban munahikan duniya kuma dalili ɗan shi musulmi ne kuma ya roƙi manzan Allah ya ba da rigar shi al'amai likafani amma duk da haka nan ka dibi girman manzan Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala jan kunne ne ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri kakka kuskura kakka ƙara nan gaba innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa fasiqun mi ayat ta gaba ta ce sai Allah ya ce wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum anan wannan ayi abinda nake so in kawo malam ya ba mu misallai babu dan liman ko dan ladan ko ɗarin alƙali ko matan liman ko shehi ko ambelof ubangiji subhanahu wata'ala cewa wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum saboda ka yaku yan uwa dole mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ga dukkan al'amura gaba ɗaya in ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi Allah ba zai barin shi ba idan ya haɗa cikin wani kuskure sai ya gaya mai ku diba girman manzan Allah shi an yahe mai kuma an ce kai ya ƙara kaiwa zai gaya ma babu saboda ka Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu Allah ya gafarta mun zunubanmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
na'am wani ya ji ana bayani bai ji an kai karshe ba sai ce suratu suratu yunus irin wannan ba a sauri baka ji ayar da an ka ja ba baka san ayar da malam yake nufi ba malam gangaram da yana daga cikin mahaddata alqur'ani waɗanda kuma har ƙasar misra jami'a biyu malam yayi ya yi jami'a ta ƙasar misra ta kulliyatu ilmul qira'at ya ƙare kuma da nan ya hira sai saudiya ya kulliyatu shari'a da usulul fiqh da qur'ani da qira'at ilmin mukan suna na hasun yawa inda irin ilimin duniya ne irin mai ikisi ikisi da yanzu malam ya harta uwa to ga shugaba kuma na alkitabu wa sunna ɗaya daga cikin manya-manyan ƙungiyoyinmu na sunna da suke a Nijar shugaba ya kawo mu na ziyara Sheikh Hassan hayyakumullahu bayyakum a to ba komai ai malam
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أو مسلمي وأن مكهدر سوء a cikin wannan katafaren masallaci wanda yake a cikin karshe city kes inda a doktor babban malaminmu al'allama sheik hamis abdulmalik hamis yake gudanar da tafsiri na watan ramadan abinda aka ce in samu kalmomi in gai dama na zorin in saurara kuma alhamdulillah yanzu malami ya kare bayani bayan tafsiri cewa ya yi muni jan kunne ni ko irin ƙarin da zan yi ga kalmomin malam shine musan cewa alƙur'anin nan akwai waɗanda sun san shi fa akwai masanan shi shi sa wata ran na duba a cikin asar yana ganin umar radiyallahu anhu ya shiga wani gari da aka ce ma jabiya yana hudu ba sai ke ga mutanen garin ce musu ayyuhan nas ya ku mutanen garin jabiya wani arada an yas'ala anil qur'an falyati zai da ban sabit ce duk wanda yake da wani tambaya a cikin littafin allah ta je ga zaidu zaidu kin nan mutunan madina ne al'ansari ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن معاذ بن جبل إن كنت متنا صون تغورن فهمتا na addini to je ga mu'az to shi sama zan Allah ce a'lamu ummati bil halali wal haram mu'az bin jabal sai umar ya ce saboda tawato shi ma gigo ne wa ya ce amma man arada an yasa anil mali wale ya ati ilayya wai wanda yake son wani abu a cikin baitul mali to zai gane kali tawazo irin na su umar kuma waɗanga mutane da umar ya ambata kowa san suwa ne ya yi wani balaguro dama yanzu ka tashi daga madina za kana makka inda ba kwana kake yi ba an huce wurin in kana duba damarka kana gani akwai wani flash yana gwada maka wanga hanyar osman za shi to shi ne umar sai balaguro ya zo osman to da zamanin sahabbai babu telefon ba a samun itisala haka kawai sai ya haɗu da gubernar kinshi kuna ce gwamna ko na makka wanda aka wakilta shi ne shugaba na makka sai ya haɗu da shi ita minista klafta ka zo a nan osman mun haɗu wane ne kasa galadima ko ba galadima kuke sha ba antarim wanda kake mai wurinka wane ne ta abdurrahman bana abza sai ce masa ya wakilta abdurrahman bin abza maula min mawalina ce me kuce ma mawalina maula kamar intaccen aiwa bawa ne namu daga cikin bayan da mun ka yanta sai umar ce ma istaklafta maula ala alwadi alqura yanzu kaman garin makka kalli matsayin makka harami ne kuma nan ne wahayin fara sabkafa a ce baka ga duk wanda za ka wakilta a wannan garin sai ɗaya daga cikin bayan wanda an ka yanta sai ce mai a mutunan nan ha innahu ƙari'un likitabillah ya yi mutunan nan ba mutunan wargi ba ne hafiz da alƙur'ani ne ba alimun bilfara'id sannan ka san ilimin rabon gado ba kowa ba to ko yana da ilimin ma rabon gado faƙala umar sai umar ya ce ah samitu nabiya kuma yani ina kuma shi manzonku yana cewa inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi akhawaman wa yada'u bihi akarin ina ji manzonku yana cewa Allah yana ɗaukaka darajar waɗansu mutane da wannan alƙur'ani da sanadiyar wannan ƙur'ani sannan ya ƙaskantar da waɗansu ina wannan abin da malam ya gai yanzu wanda sabka tunda mufassir doktor ya kawo zancen ibn ubay ibn salud matsayin da irin taimakon da an kai mai don dai samu rahama Allah da yake ayyukansu ba masu kyau ba ne to shine malamin mu na jan kunne musan cewa gaskiya yan uwa musulmai karatun alkur'ani wani abu ne sanin alkur'ani wani abu ne duk wanda ya riga san qur'ani to ba mutunan warge ba ne shi sa wannan muna shin shi a garin nan ko kuma a nijar ma ta afirka ma muna ji ne sosai allah ya bashi dogon rayuwa mai albarka sai amfani al'umma an tsawaita saboda lokacin sallah ya kusanto yan uwa musulmai wallahi bawan allah na ya san alkur'ani kuma mun shaida muna saurare sosai a cikin gurupu yana sako abin nan muhadarorinsa da komi muna ji gaskiya malamin alkur'ani ne sosai na haka Allah ƙara hazaƙa Allah yawaita mana irin shi wata ina sauraron wani bidiyo bidiyon nan malamin nan ya zo ya yi detayi yana cewa ga ƙasashe an yi kwamfozan su tun daga ƙasar farko sai ƙasa ta goma aka ce wani ƙasa ne ya yi mahaddata alkur'ani ƙasar da ta yi kowace ƙasa mahaddata kaga yanzu in an kai wannan su'ala a nan wanda ya ɗauka harshen shi sai ce saudiya ne ko zai ce to ƙasar da ta yi kowace ƙasa maharata na alƙur'ani shine nigeria wallahi ƙasar nigeria ce kai bal nigeria yana daga cikin manyan-manyan ƙasashe wanda da maharata fa hafizai gare su ha yanzu kana son saudiya ne zai zo na biyu sai ce na biyu pakistan ne na uku na gani ko indonesia ne ya ce don namanci na jima da sauraron bidiyokin sai wajen katirem ne saudiya ta zo asar da alkur'ani ya sauka suka zo wajen katirem hawa amma cikin waɗannan ƙasashe goma hawa ku saurara ku babu nijar cikin su babu ma nijar cikin su don haka allah ya bamu damshin su insha allah za mu dakata daga nan هذا ما عندي وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تفضل يا
to yan uwa dai mun saurari bayanai daga malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi kuma lokaci ya gabato kun dai jiya da bakinku kun ji kuma bayanai yadda suke sabka da yadda ake istinbati cikin magana kuma a fitar da magana wal kalamu fihi kalamu inji larabawa to muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara girma da ɗaukaka Allah ya kai su gida lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh